sai a harare ko abin askari ka asirara da askari ne ko to ina ne za a tashi to a cikin babu ta yi ne ko fasuro to waya bismillahir rahmanir rahim waya lazamul adima talabu wanda ya rasa ruwa wanda bai da ruwa wakacin sallah yanzu yana bukatar yi alwala ya zame masa wajibi ya nemi ruwa wajibi ne ya nemi ruwa amma fa a ina ne idan aka ce wajibi sai ya nemi ruwa illam ya tayakkanil adama inda bai sakankance cewa ko ya nema ba zai samu ba amma idan ya tabbatar din nemansa ba zai samu ruwan ba to sannan ba a bukatar ma sai ya nema ya taimama sai ya taimama sa kawai kai tsaye ya sallah
aw ya kun alama safatin ta shuku ala mislihi ko kuma ya zamo ya san inda ruwan yake amma tsakaninsu da ruwan ya kai mil goma shi kuma an za a ce ya taka ya kai tafiyar mil goma da kafa ba zai iya ba ko in yi zai ji jiki to irin wannan sai ya kyale zuwa inda ruwan yake balle a ce sai ya ɗiba yi alwala a'a ya tsaya inda yake ya taimama ya sallah
aw ya khafu ko kuma inda ya talafin zama yana jin tsoron halakar rai in ya je kamar a wajen zai gamu da kura ko zaki ko miciji zai sare shi ya mutu ga ruwan amma in ya je ɗiba ruwan nan to ba mamaki zai saka halaka to a wannan halin sai ya haƙura da zuwa ɗebo ruwan ya taiba masa ya sallah ya tsira da ransa ko zama a 'yan fashi dai in ya je za su halaka shi au Au malin malin.
ko dukiya eh eh, to in yaje za a kwace dukiyarsa ko kuma nan inda yake yana tare da dukiyarsa matukar yana wajen dukiyar ba wanda zai zo ya ce zai taba dukiya shi ko dukiyar nan ba za ta ya dauke ta ba ga inda ruwan yake can in ya kyale dukiyar ya tafi ɗebo ruwan to za a ɗauke dukiyar nan tasa to shi ma sai ya tsaya gindin dukiyarsa ya taimama ya yi sallah
wa yadlubu al musafir min rufqatihi idan matafiyi ne ya rasa ruwan da zai alwala sai ya zama ba shi kaɗai yake tafiyar ba yana tafiya ne a cikin ayari akwai abokan tafiya to lalle ne ya nema daga abokan tafiyarsa Ah, wato nan shi a nan ya kawo cewa zai kawo da zai nema daga abokan tafiyarsa amma kamar mai motarsa shi ya yi tafsiri a wajen ko ya ce idan abokan tafiyar nasa 'yan kaɗan ne to lalle ya tambayi kowa a cikinsu idan kuma abokan tafiyar masu yawa ne to abin da yake wajibi ya tambayi na kusa da shi ko au haulahu min kasirati kuma ya ce inda aka ce ya tambaye su inda yake bai san za su hana shi ba amma in ya tabbatar ko su ba da shi ya tambaya ba za su ba shi ba to sai ya kyale ba ma zai tambaye su ba tunda magana amfaninta ta yi fa'ida idan amma me amfanin magana a yi ta inda ba za ta yi fa'ida ba to wa yalzamu shira'uhu wajibi ne wanda ya sa- wanda ya rasa ruwan da zai alwala da shi ko ya rasa ruwan da zai wanka da shi wankan da ya kama shi to wajibi ne ya siyi ruwa in ya zamo babu sai na siyarwa a to ya zamo sai dai ya siya to wajibi ne ya sayi ruwan amma fa bima la yujhibu bi malihi da abin da ba zai tafi da dukiyarsa ba amma idan ya zamo a shi din nan yana bukata a ce kullum sai ya kashe 300 basala yanzu kuma tsakaninsu da garinsu tafiyar kamar kwana goma ne shi kuma gashi yan dubu uku ce a aljihunsa aka ce to ruwan alwala sai dai ya bada ɗari a bashi yanzu ya bada ɗari aka bashi ai ya rage dama kuɗin nasa sun zamo eh, me ake cewa daidai da bukatar tasa ko kullum yana bukatar ɗari uku a kwana goma dubu uku gashi dama kuɗin nasa dubu uku ne to a wannan halin ba a ce sai ruwan ba sai ya taimama ya yi sallah amma ya zama a ga kuɗi tare da shi yana da dubu ɗari kuma kullum ƙarƙari ya kashe ɗari biyar kuma tsakaninsu da garinsu bai huce kwana goma ba kaga ana ganin ƙarƙari ya kashe kwana dubu hamsin to ai ga wata dubu hamsin a hannunsa wannan aka ce sai ya ba da hamsin ko ya ba da ɗari za a bashi ruwan da zai alwala ko ya wanka ya zame masa wajibi ya sai- ya ba da kuɗin ya karba
wa qabuluhu hakanan wajibi ne ya karbi kyautarsa Mm, in aka bashi kyautar ruwan da zai alwala mm, to a, wajibi ne ya karba mm. la qabula samanihi la qabulu aha ma- ma dufi ne kan fa'ili na wa qabuluhu wanda yake ba dufi ne kan shira'uhu shira'u da yake fa'ili na Eh, la qabulu sama ne karɓar kuɗin ba wajibi bane a kansa idan sai ruwan siyarwa na shi kuma bai da kuɗin da zai siya sai wani ya ce to bari an baka kuɗin ka siya to wannan ba a ce masa dole ya karɓa ba saboda akwai ƙarfin a yi masa gori a nan gaba Mm, a nan gaba a iya cewa yau kai da kuɗin ruwan alwala ma ya gagare ka sai ni na baka mm, Eh, shi yasa a, ya iya cewa shi ba zai karɓa ba sai ya teba ma ya yi sallah in ya bari ya makarɓa kuɗin ya teba ma ya yi sallah shi kenan sallarsa ta yi na wa akmaluhu bi mafi cikar darbatayn taimama da sabin ƙasa biyu sabin ƙasa na farko wanda farilla ne sabin ƙasa na biyu wanda yake sunna ne ya ummu wajahahu wajibi ne a wajen taimama ya gama fuskarsa gaba ɗaya da shafa mm, wa yura'il watarata ya kiyaye akan zozan hanci nan hancinsa wajen shafar saboda nan ga kwari nan ma ga kwari to ya tsaya ya kula da cewa ya shafa wa ba cewa hidayat aka yi maimaita shafar ba amma dai ya tabbata shafa ɗaya ya musu na'am Mm, wai jajal ainihin Na'am.
aka nan ya kiyaye kwarin idanu nan ido ya yi kwarin aka to haka kawai aka huce ya zama kwarin idan ba a shafa ba shi yasa in ya zo ya tsaya nan ya shafa sosai kafin ya huce na'am mm, wa mawdi'al anfaqati da kuma gurin gashin ba- baki gashin da yake karkashin leɓe na ƙasa to ya ya kula da shafarsa domin shi ba kan zama kwari mm, in lam yakun alaihi sha'run idan dai ba gashi a kansa akwai gashi a kansa in ya shafa a saman gashin ya wadatar
wa yadayhi ila ya gama al-mirfaqaini hannayensa da shafa zuwa gwiwar hannu a taimama a shafa hannaye gaba ɗaya haƙi zuwa gwiwar hannu Mm. alal mansusi musulmancin da shi ne abin bayyanawa a masaba shi ne ya fi shuhura Ah, akwai ƙauli da cewa a'a a shafar ma a tsaya iyaka ku Mm. yanzu wa khatamahu an ne gama a masaba cewa shafa zuwa ku'un shi ne farilla na'am shafa daga ko'o zuwa nufaki wannan sunna ne Na'am.
a sunna na'am yanzu o hatabahu wajibi wanda zai taimama in akwai zobe a hannunsa ya cire zuba Mm. wa idan yukhall- bai tuɓe ba to taimama tasa ba ta wadatar ba na'am wa yukhallilu asabi'ahu hakanan wajibi ne wanda zai taimama ya tsatsefe yatsun hannunsa
wa jaza ibn al-qasim ila al-ku'aini ibn qasim ɗaya daga cikin gaggan almajiran imam malik ya ba da damar a yi taimama zuwa ko'o inda ɗazu aka faɗa ya ce aka taimama ma iyaka nan ya wadatar
yanwi bi istibata salati ita taimama wanda zai taimama yi niyyar halatta sallah da taimama yana yin taimama ne don a samu damar yin sallah
la rafa al-hadith ba ita taimama ba ta ɗauke kari mutum inda yana da kari bai alwala ba wanda alwala ta kama to ko zai shekara ɗari yana taimama wannan taimama ba ta ɗauke masa karin ba amma dai ta ba shi damar yi sallah
al-asghar wal akbar sawa'un da kari karami da kari babba duk ɗaya ne taimama ba ta ɗauke su rashin alwala ko rashin wanka taimama duk ba ta ɗauke su amma akan yi taimama don a samu damar yin abin da ah, wato samuwar su ya hana
wa la yajuzu qabla dukhuli salati wakacin salati salati salati a taimama ba ta wadatarwa idan aka yi ta kafin a ce wakacin sallah ya yi wajibi wanda zai taimama sai wakacin sallah ya yi domin sharaɗinsa a ce ya sadu da sallah
yatayammamu al-ya'isu sai awwalan yasa ko da ma wakacin sallar ya yi in ya taimama bai yi sallah da wuri ba aka daɗe to wannan taimama ta ɓaci sai ya sake wata Mm.
ya taimamul ya iso awwalahu wanda yake ya fidda rai daga samun ruwa Mm.
ko ya fidda rai daga samun damar yin amfani da ruwa to shi ya iya yin taimama ya sallah tun a farkon wakaci tun a farkon wakaci tun da dai ko ya jinkirta ma me zai tsinta da jinkirtawar tasa na'am
wal raji wanda yake akhirahu tsarin samun ruwa ko baya ya taimama farkon wakaci ba ba ya taimama ma tsakiyar wakaci ba sai ya ci gaba da aiki da ƙaunarsa ta cewa zai samu ruwa sai in ƙarshen wakaci ya zo ya zama bai samu wanda zai alwala ba to ya taimama a sannan ya sallah
wal mutaraddidu wa sadahu wanda yake kai kawo kuwa wani tunanin yana nuna masa zai sa kai ga ruwan ko zai samu ruwan wani tunanin yana nuna masa ba zai kai ba Mm.
to shi wannan sai ya bari sai tsakiyar wakaci ya taimama Mm.
nan da ana nufin wakaci wanda yake muhutari ba larure ba na'am wa wujudil ma'i idan aka samu ruwa wanda ya taima- a, ya taimama zai sallah to ka ya gama taimama kafin ya fara sallah sai ga ruwa Mm.
ya yi taimama ne don rashin ruwa na'am qabala shuru'i kafin a ce ya haɗa a cikin sallah yubdiluhu ya ɓata taimama wannan taimama ta warware dole yi alwala
wa fi asna'iha idan ko yana cikin sallah sai ya yi taimama don ba ruwa yana cikin sallah sai ga ruwa ya zo aw ba'dal faragi minha koko sai bayan ma da ya gama daga sallar sai ga ruwa ya zo la yalzumu i'adatu a wannan sallar ta isan masa ba za a ce sai ya sake ba
illa man nasiyahu fi rahalihi in kaga wanda za a ce sai ya sake sallah sai mutumin da yake akwai ruwa a kayansa amma sai Allah ya mantar da shi lokacin sallah ya ya ci ina ruwa babu ya manta da wanda yake cikin kayan nasa to sai ya- bayan ya fara sallah sai ya tuna akwai ruwa ai a kayansa Mm.
to wannan sallar tasa ta ɓaci wajibi ya yanke wannan sallar ya alwala ya faru wata sallar na'am Ayan ko kuma an ya gama ma daga sallar sai ya tuna ashe akwai ruwa a kayansa Mm.
wannan sallar tasa ta ɓaci wajibi ya alwala ya sake sallar na'am wala yajma'u faridataini wala ya Wala- jima'u wala ya jima'u da fatariya Mm.
din shi mukallafi baya tara sallar farilla biyu bi tayammumin da wahidin taimama ɗaya ko da wanda sun haɗa wakaci kamar azahar da la'asar ba ta yiwu a ce ai taimama ɗaya don ai azahar da la'asar gaba ɗaya ba Na'am.
haka nan ba ta yiwu a ce ai taimama ɗaya don ai magarba da isha gaba ɗaya ba ballantana kamar asuba da azahar Mm.
wanda daman su ba su haɗa wakaci ba ko isha da asuba wanda ba su haɗa wakaci ba
bi khilafin nawafili saɓanin na fulfili fifaure Fi idan faure.
da ya sunan take idan da ya sunan take ya ra- ya taimama dan ya sallah ta farilla to ya iya yin sallah ta nafila bayan ya gama farillar amma fa ya yi ta da gaggawa aw tabi'atil fardi ko kuma wadda take mai bi ga farilla kamar irin nafilfilin da ake bayan azahar ko ba kafin la'asar to duk wannan a iya yi Mm. wa fil fawaiti qawlani akwai zantattuka biyu a game da sallolin da suka tsere wa mutum sallolin da rama su za a yi ba masu bakaci ba to a iya yin su da taimama ɗaya ko ko kowace sai an mata taimama yadda dai mai risala ya kan- ya faɗa wa ƙarwe an malikin fi man zakar salawatin anna allahu an yi salliyaha Mm.
bi tayammumin wahidin
wa man adima al-ma'a was sa'ida wanda ya rasa ruwa ya rasa kuma gurin da zai taimama a kai
hatta kharaja al-waqtu daruriyyu har ya kai lokaci da ruri zai fita gare shi fal mansusu sukun abinda aka bayyana daga imamu malik allah ƙara yadda a gare shi shine cewa sallar ta sare gare shi ba ba zai sallar a yanzu ba alwala ba taimama ba kuma nan gaba bayan fitar wakacin ko ya samu ruwa ko ko ya samu wajen da zai taimama to sallar nan dai bata zama wajiba a kansa ba ba a bukatarsa sai ya yi saboda allah ya faɗa la ya kalufu lahu nafsan lamsa Mm.
ya shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa la yaqbalu lahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda
wa an ibn al-qasim yusalli wa yaqdi amma dan kasu babban almajiri na imam malik yace a'a yi sallar haka ba alwalar ba taimama in ya so kuma ya rama daga baya in ya samu ruwa saboda ah, hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama ma bainal muslimi wal kafir tarku salati
wa qala ashabu yaqdi a malam ashabu ya ce la ya ƙari zai sallar ba sai ya rama ba ya sallar haka ba sai ya rama ba saboda Allah ya ce fata kulla halitta da ma manzala sallallahu alaihi wasallam faɗa idan ba kuma shay'in fatu minhu mastadatu ina umarce ku da abu to ku zo da wanda kuke da iko a ciki to shi ko anan bai da ikon alwala bai da ikon taimama amma yana da ikon yi sallah ba sai yi sallah ba
وقال أسكوكو ba na so ku yace لا يصلي ba ya حتى yi sallah ba يتعلم a sai ya samu ko dai ruwan ko wajen da zai taimama tunda wanda ake bi bashi ma an ce wa in kana zo usratin fa nazratul la yasra wanda ake bi bashi ai saurara sai ya samu dama to shi ba da bai sallar ba ka bada masa bashin sallar ne a saurara masa sai ya samu dama shine ya samu wanda zai alwala ko ya samu kasar da zai taimama a kai shine ah, wato can ne mota ce wata tsuru salatu wa qara'uha li adami ma'in wa tahuri wata tsuru salatu wa qara'uha wata tsuru salatu wa qara'uha li adami ma'in wa sa'id wanda wani malami ya waƙe wa man lam yajid ma'an wa la mutayammama fa arba'atul aqwali yukaina masara yusalli wa yaqri aksa ma qala malikum وأصبغ يبري والأداء لأشهبه وما لا يجوز ما ولا بيسامو ما ولا متيمم ما بيسامو ولا زي تيمم ما فأربعة الأقوال يكاين مسرا فإذا تتكا غدا هدو داك هكايتو أبسرا يصلي ويكري قولي نفرقو شيني نتنقاس cewa ya sallar haka ba alwala ba taimu ba in ya so daga baya ya rama aksu ma kala maliku aksin abinda imam malik ya faɗa shine kauli na biyu cewa ba zai sallar ba ba kuma zai rama ba wa asbahu ya kare malam zo bai ce ba ya sallar haka ba amma ya bari ya rama daga baya in ya samu ruwa ko gurin taimama wal qara'u wal ada'u li ashaba malam ashabu ko yace ya bada sallar haka kuma in ya so ba sai ya rama ba sai ya sallar ba alwalar ba taimama kuma daga baya ba a ce sai ya raba ba to alhamdulillah na mai girma da aka yi masa izini bayan farin larari na kira da gaggawa mm.
to abin da aka shar'anta na tafi da aiki da shi sai bari sai ya yi taimama sannan sai ya bari sai ya yi nafila ya bari sai ya yi nafila sannan ya yi to na har mai tambaya a ne wannan zantakan guda hudu eh da shekarun malamai na daga baya wani suka farar jihawa a a na imam malik din Na.
yawa a nan na imam malik inda malaman masawa ne sun farin jaya da na shi imam malik na'am amma malamai da yawa na duniya wanda kamar ba wai aka masa da malik suke ba ku barin su da kowace masara na'am sun farin jayar da maganar shi a shabu na'am yawa cewa abu wanda aka umarni da shi in ya zamo ko da ake abu kaza sharaɗi ne a ciki amma ya zamo sharaɗin ba zai samu ba to ai wannan bai hana a ce a kawo mashahudin ba shi ma yana da ma'ana tasa na'am yawa sallar nan ko tana da ma'ana ta na'am to eh, sai menene tambaya to to alhamdulillah to Allah ya taimaka اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وابتدائه العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله